الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 18 ga watan rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
wannan cuta na abubuwa wanda na gani a kasashen turai su da yawa kan mutane suna sa wasu abubuwa don da yi kudu da kama su ko wani abu a tsoron da ya zai
wai misali canku da mutane suke sawa ma'ana abin da yake rufe baki da hanci musamman a kasashen turai don jin tsoron kada su kamu da wannan alloba wadda ake kiranta da suna corona yin haka yana daga cikin abin da shari'a ta yi umarni ɗaukan mataki ai ba masu ba yanayin mu a nan idan ana kura ana iska lokacin sanyi mutum yakan sa don kada ya kamu da cuta ta mura domin wani daga ya shaƙi kura ko ya shaƙi hazo mura sai ta kama shi kuma musamman mai cutar asibiti wannan yana daga cikin ɗaukan mataki wanda shari'a ta yi umarni an gane ko shine ake kira alwiƙaya don haka dalilan da suke tabbatar da haka sun wuce a lissafa yana daga cikinsu addu'a addu'a da Allah ya shar'anta mana kafin abin ya faru abu ya faru akwai addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu domin samun kariya ta ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko don haka ne wannan ba matsala ba ne ba irin sa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana firra minal majzumi firaraka minal asadi ka guje ma kuturu irin yadda kake guje ma zaki a wata riwaya yake cewa kallimin majzuma bainaka wa bainahu da ruhin aurum haini manzo Allah yace in za ka yi zance da kuturu ka yi zance da shi tsakaninka da shi akwai tazara tsawon goron mashi ɗaya ko kuma tsawon goron mashi biyu don haka duk cutar da ake iya goga to irin wannan cuta dole ne mutum ya ɗau mataki domin kare kansa da izinin Allah lallai ita rashin lafiya a ɗabi'ance ba ta tashi daga kan wani ta je kan wani sai da izinin Allah duk abin da ya samu bawa na musiba to Allah ne ya nuface shi ya kaddara masa ba cutar ba ce a ɗabi'ar ta ta tashi daga kan wani ta je kansa domin Allah ya faɗa ma asaba min musibatin illa bi iznillah abin da ke samuwa na musiba bai samu ba sai da nihin Allah to amma tare da haka aka shar'anta mana ɗaukan mataki domin neman kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala game da duk wani bala'i da wata musiba wadda aka iya tunkara. da haka dai a takaice sanya wannan takunkumi ko wannan canhu domin kari neman kariya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala game da wannan ba laifi ba ne ba na'am eh lalle al'amari ne su waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala babu abin da ba sa yi so da yawa lalle an tabbatar da waɗannan turawa sukan kirkiri wata cuta su yada ta a cikin al'umma kamar sukan haɗa sinadarai na wasu guba waɗanda za su iya yada cuta a cikin jama'a to sai dai duk abin da mutum ya kulla na cutarwa cutarwarsa ba ta isa ba ta cutar da wani sai da izinin Allah ko da sun kirkiri cutar sun yada to in kaga ta kama wani to Allah ne ya so haka kamar yadda Allah ya faɗa game da yan dabo wa makum bi darrina bihi min ahadin illa bi iznillah lalle akwai wani dan uwa da yake bani labarin tun nan da wata shidda na wannan shekara da ta wuce a cikin watan juin wata laburatar ta duniya ta nema a ba ta izinin lasisin wato shine wannan magani na rigakafin ita cutar ita wannan cutar kenan kaga abu ne wanda daman suna shirye da shi abu ne wanda daman suna yin abubuwa ne saboda manufofi wanda yake nasu wanda daman yana daga cikin abin da suke fama cewa ai adadin mutane sun yawa a duniya ya kamata a rage saboda in aka da wasu shekaru duniyar ba za ta zamu ba an yi cinkoso bayan da za a yi a rayu wanda kullum famar da suke a rage adadi ta hanyar rage aihuwa da hanyar waɗannan yaƙe-yaƙe da sauransu wanda kuma daman kasuwanci ne suke wannan haraka ta sayar da magani galibi kasuwanci ne tabbas in sun san wannan magani na cuta kaza ne in an sha ana warkewa kai tsaye to ba sa yin shi duk maganin bature galibi kawai dan ya dan sassauta wannan yakin ne amma ba a sha a warke wani ba don da yawa an samu waɗanda sun gano maganin wasu cututtuka kuma tabbas in an sha ana warkewa amma waɗanda suka gano kin gaba ɗaya halakar da su suka yi a nan kasar congo an kashe mata kusan mutum biyu waɗanda suka gano wani magani na wata rashin lafiya saboda su waɗannan wato laborator na duniya abinda suke sarrafawa na magunguna kasuwanci in an sha an warke toyoyi za su saida da su da masu kera makamai duka kasuwanci ne in ba su haddasa yaƙe-yaƙe a cikin ƙasashe me za su saida to da haka kawai tsari ne wanda yake na kafiran duniya su in dai su sun ji daɗi don kowa ya mutu su wannan ba komai bane ba in dai kamar misali a ce wasu daga cikinsu sun rayu in dubu nawa za a kashe wannan su duka ba komai bane don haka al'amura ne kawai haka suke tafiya wanda kuma daman iya abinda suka sa gaba shine rayuwa ta duniya babu abinda ba babu abinda ba ya iya kasancewa ba lalle akwai maganar kirkirar ta suka yi cututtuka da dama wanda an tabbata su ne suka kirkiro su suka yada su cikin al'umma lalle duk cutar da za su kirkira in kuka ga ta yi tasiri to da izinin allah ne allah ne ya so darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jihad kuma mun tsaya ƙarshen wato babi na 98 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin yin mummunar addu'a ga mushrikai cewa Allah i karya su Allah i girgiza su ya raurauta su shine malam ya zo mana da hadisai kusan biyar a ƙarƙashin baban wanda hadisi na farko hadisin aliyu ibn abi talib wanda almajirinsa ya rawaito daga gunsa abida ibn amr as-salmani aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa yayin da ranar yakin khandaq ta kasance shine ghazwatul ahzab lokacin da umar allah ya kara masa yadda ya zo goma zan allah sallallahu alaihi wasallam gab da fadawar rana yana zagin kafiran shawa yana fada musu bakaken maganganu yake cewa wallahi ya rasulallahi ban sallaci sallah ta la'asar face sai a wannan lokaci gab da fadawar rana maza allah yake cewa wallahi nima ban yi ba nima ban sallace ta ba za Allah sai yake musu mummunar addu'a yake cewa mala Allahu buyutahum wa quburahum naran shagaluna an salatil wusta hina gabati shams za Allah yake cewa ya Allah roƙonka nake gidajensu da kaburransu ya Allah ka cika su da wuta domin sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya hatta gabati shams kamar yadda yake cikin wata nuska maimakon hina gabati shams a wata nuska hatta gabati shams ya ce gaya har rana ta fada maza Allah ya ringa musu wannan mummunar addu'a a bayan ranar ta fada maza Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a waɗanda ba su yi la'asar ba aka je aka yi arwalla aka sallaci la'asar sannan kuma da a gama aka sallaci magarba wanda karmu manta bayani ya gabata a takaice dai a nan mummunar addu'a ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ga su waɗannan jama'u waɗanda suka yi haɗin gwiwa suka zo suka zagaye madina kwana da kwanuka domin su fitar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da jama'arsa wanda haɗin gwiwa ne na kafiran ƙuraishawa da yahudawan banu ƙuraiza da yahudawa na banu nadir da su da banu katafan da sauransu suka yi haɗin gwiwa suka zo suka zagaye madina domin su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka a hadisi na biyu da malam ya zo da shi a baban addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa yi a cikin alƙanut wanda daga cikin addu'ar manzan Allah yake cewa Allahumma shududu waqa'ataka ala mudar yace ya Allah roƙonka nake ka tsananta kamunka wato ga kabila ta mudar ya Allah ka damƙe su da azaba mai tsanani Allahumma sinina ka sini Yusuf yace ya Allah ka damƙe su da shekaru na fari irin shekarun da ka damƙi mutanen Annabi Yusuf sai da aka shekara bakwai sama bata digar da daidai da ɗigo ɗaya na ruwa ya ce ya Allah ka damke su da irin wannan shekaru wanda wannan shi ma mummunar addu'a ne mazan Allah ya yi ga waɗannan kafiran kabila ta mudar hadisi na uku hadisin abdullahi ibn abi aufa Allah ya ƙara masa yadda shi ma ya rawaito mana addu'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi mummunar addu'a akan mushrikai a ranar yakin khandaq Allah yake cewa Allahumma munzilal kitab sari'al hisab Allahumma hazimil ahzab Allahumma hazimhum wa zalzilhum Allah yake cewa ya Allah ya ubangijin da ke saukar da littattafai ga manzanni sari'al hisab ya mai gaggawar hisabi Allahumma hazimil ahzab yace ya Allah ka karya waɗannan jama'u ka ruguza su Allahumma hazimhum ya ce ya Allah ka karya su wa zalzilhum ya ce ya Allah ka raurauta su kar su samu kwanciyar hankali ya Allah ka jefa musu bala'i da musiba wannan shi ma mummunar addu'a ce manzon Allah ya ga jama'u na mushrikai a ranar yakin khandaq wanda hadisin abin da yake fa'idantar da mu duk wasu waɗanda suka kafirce ma ubangiji to yi musu mummunar addu'a cewa Allah ya jefa bala'i da musiba a cikinsu abu ne wanda aka halitta mana haka hadisi na hudu lokacin da kafiran makka suka yi shawara ya kamata a aiwatar da a aikata ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na cin mutunci da wulakanci a lokacin da suka ga yana sallah a gindin Ka'aba a lokacin nan suka yi shawarar cewa a je a ɗauko tumbin raƙumi a yaba masa to a lokacin nan an yanka wani raƙumi wato a gefen makka suka aika aka zo da wato wannan tumbi na raƙumi suka yaba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka faɗa ma Fadima Allah ya ƙara mata yadda ta zo ta ɗauke masa da ya gama sallar manzan Allah ya fuskanci Ka'aba ya ɗaga hannuwansa manzan Allah ya yi addu'a mummuna ga kafiran Qurayshawa sai da ya maimaita addu'ar su uku Allahumma alaika bi Quraysh Allahumma alaika bi Quraysh Allahumma alaika bi Quraysh ya ce ya Allah na haɗa ka da ƙuraishawa ya Allah na haɗa ka da ƙuraishawa sai da ya maimaita wannan addu'a su uku wanda wannan hadisi na daga cikin fa'idodinsa shine mustahabbancin maimaita addu'a su uku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi yakan maimaita addu'a su uku wanda suka haɗu suka aikata wannan ta'asa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa gaba ɗayansu ya ce wallahi na gansu an janyo gawawakinsu an saka wata tsohuwar rijiya a badar gaba ɗayansu su wajen mutum bakwai wanda jagoran nasu shine wato abu jihal hadisi na ƙarshe a baban hadisin aisha allah ƙara mata yadda take faɗa wani lokaci yahudawa sun shigo gun manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce da shi assamu alaik wai mutuwa gare ka lafazin assam ya'ni maut ma'ana suna ne na mutuwa wanda kaga idan ka ce assamu shi mutum in bai tantance ba sai ya tsammanin cewa kai masa assalamu to wannan duka yana daga cikin sharri wato na yahudawa da yadda suke yakar annabawan Allah da manzanni ta kowane bangare wai maimakon su masa wannan addu'a assalamu alaik alaik shine sai suke cewa assamu alaika wato mutuwa akan ka Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce da naji wannan fada ta su wala an tuhum ta ce sai na ringa la'anta su ina tsine musu albarka faƙala sai manzan Allah ya ce malaki me ya same ki ya aisha kike irin wannan al'amari ƙalat aisha sai ta ce a walam tasma ma ƙalu ta ce ya manzan Allah baka ji ba abin da suka faɗa ƙala sai manzan Allah ya ce falam tasma ima ƙultu wa alaikum ke baki ji ba abin da na faɗa musu ai na ce wa alaikum ai wa alaikum musamu to don haka dai a takaice wannan mummunar addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu lafazin da ya ce wa alaikum ai wa alaikum samu kuma mutuwar na kanku wanda kasancewar su duk addu'ar da kafirai za su yi mummuna ga mummunai Allah baya karba domin ya faɗa wa ma du'a'ul kafirina illa fi bala amma mu addu'ar da za mu yi ubangiji subhanahu wata'ala yana karba mana kamar yadda a wata riwaya manzon Allah yake cewa yustajabu lana fihim wala yustajabu lahum fina ana karba duk addu'ar da muka musu mummuna amma su ba a karba addu'ar su in sun yi mana za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب قال حدثنا إسحاق وابن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه هو ابن شهاب الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن قتبة بن مسعود أن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hal yurshidul muslimu ahlal kitab shin wai musulmi ya nemi shiryar da wato mazawa littafi ma'ana ya yi ƙoƙarin nuna musu tafarki wanda yake na gaskiya idan aka ce ahalul kitab lakabi ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ma yahudawa da ‘yan musha su yahudawa anan kiraye su ahalul kitabi domin littafin da Allah ya ba manzansu annabi Musa alaihi salam shine at-taura kamar yadda su ‘yan mushan sun samu wannan suna a sababin Allah ya ba manzansu annabi isa littafin inji don haka za ka ji da dama a cikin alkur'ani ubangiji ta'ala yana faɗa ya ahalar kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah da sauransu to shine yace halin yurshidul muslimu ahalar kitab wai shin musulmi yayi kokarin shiryar da masawa littafi ya nuna musu hanya ta kwarai auyo allimu humul kitab ko kuma wai ya iya karantar da su shine littafin Allah da sunnar manzansa an gane ko ma'ana ya koya musu abin da yake misali kamar alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wai ya dace musulmi yayi haka shine za mu ga amsar tambayar a ƙarƙashin hadisin da malam ya zo da shi a ƙarƙashin baba shine malam ya zo mana da hadisin wato ubaidullahi ibn abdullah ibn utuba ibn mas'ud yake faɗa cewa lalle abdullahi dan abbas allah ƙara musu yadda ya ba shi labarin lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam kataba ila kaisar maza Allah ya rubuta takarda ta musamman ya aika ma kaisar shine sarkin rumawa an gane ko kaisar wato laƙabi ne na duk wanda ya zama sarki a cikin daula ta rumawa sunan shi kaisar kamar yadda kisra laƙabi ne na sarakunan farisa kamar yadda fir'aun laƙabi ne na duk wanda ya mallaki ƙasar masar to sarki na wannan lokaci wanda ake kiran shi hirakal maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya rubuta takarda ta musamman ya aika masa wanda aka ba takardar ya kai wato shine dihiya ibn khalifa alkalbi shi maza Allah ya damka ma takardar ya kai can kasar sham wato ya damka ta ga hannun shi kaisar sarki romawa abinda takardar ta kunsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai yace min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila hirqal azimir rum salamun ala man ittaba al huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al islam aslim taslam aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn shine sai ya ciro wannan gaba sai ya ce fa'inta wallaita fa'inta wallaita shine ya ce fa'inna alaika ismal arisiye haka takardar ta kunsa sai ya ce ya ahalar kitabi ta'alau ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallaha wala nushrika bihi shay'a al'aya shine ya ce lalle manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rubuta takarda ya aika ma kaisar sarkin rumawa manzon Allah bayan ya bude takardar da bismillah sai ya ce wannan saƙo ne daga Muhammad bawan Allah kuma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam izuwa hirakal wato shine sarkin rum manzon Allah sai ya ce salamun ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata akan duk wanda ya bi shari'a duk wanda ya karbi shari'a ya bi ta to amincin Allah ya tabbata a kansa zai kubuta game da duk wani kangi a rayuwarsa ta duniya kuma zai dace da aljanna a makomarsa lahira maza Allah sai ya ce aduhu ka bi da ayatul islam wato ina kiranka da kalima wadda take mai kira zuwa shiga musulunci ita ce kalimatu shahada maza Allah ya ce masa aslim taslam ka musulunta ma'ana ka miƙa wuya taslam sai ka kubuta game da duk wani kunci na duniya da makoma lahira wa aslim manzo Allah ya ce ka musulunta yu'tika Allahu ajraka marratayn ubangijinka zai baka ladan kalinki biyu domin kayi imani da manzanni biyu kayi imani da wancan manzanka kuma kayi imani da cikamakin manzanni sai manzo Allah ya ce fa in tawallaita a cikin takardar sai ya ce fa in tawallaita in kwa ka sake ka juya baya game da wannan kira da na maka baka karba ba to fa inna alaika ismal arisiyi ka tabbata wato zunubin jama'ar ka gaba ɗaya na kanka saboda al'adar mutane idan manya suka miƙa wuya to kai tsaye mabiya za su miƙa wuya amma idan babbai tauri ya ja da baya to galibi waɗanda suke mabiya za ka ga sun ja baya duk al'amarin da aka samu manyan gari suka karba to sauran jama'a biya ne kawai za su ya ishe mu misali lokacin da sa'ad ibn mu'az Allah ya kara masa yadda wannan wa yake da suna lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Mus'ab ibn Umair da sunan shine jakadan shi zuwa birnin Madina domin ya kiraye su zuwa musulunci a lokacin nan da ya sauka gun As'ad ibn Zurara As'ad ibn Zurara yake ce masa yace akwai wani daga cikin kabilar Aus yace in har ka same shi yace to ka samu wannan jama'a ya ce wane ne sai ya ce masa shine sa'ad ibn mu'az a lokacin nan shi as'ad ibn zurara ya ja mus'ab ibn umair ya kai shi gun sa'ad ibn mu'az ya kiraye shi zuwa musulunci ya karanta masa alkur'ani Allah ya haskaka zuciyar shi take yanke karɓi musulunci yana karɓar musulunci ya dawo ya tattara jama'arsa gaba ɗaya mazansu da matansu yaransu da manyansu sai yake cewa da su menene matsayina a cikinku suka ce matsayinka a cikinmu shugaba ne wanda yake abin biya ya ce to abinda nake tabbatar muku mazanku da matanku yaranku da manyanku ya ce haramun ne na yi ma wani magana a yau ya ce face sai ya meka wuya ga Allah da manzansa rana ba ta fada ba musulunci sai da ya shiga kowane gida a cikin wannan kabila to don haka kasancewar su manya in sun karba abu to su waɗanda suke na ƙasa kawai iya abin da yake kansu biya amma in manya suka juya baya to galibi waɗanda suke na ƙasa da su kuma za ka ga sun juya baya don haka a nan manzan Allah ya ce fa'in ta wallaita ya ce in har ka juya baya to ka tabbata fa'in na alaika ismal arisiyin lafazin arisiyin jam'i ne na arisiyun idan aka ce arisiyun shine alfallah ma'ana manomi saboda galibinsu manoma ne an gane ku manoma ne shine ake kira da manomi ake kiran shi arisi domin kalmar asali ba larabci ba ce shi ne ya ce ismal arisiyin to a lokacin nan shi ne maza Allah ya ce fa'inna alaika ismal arisiyin zunubin waɗannan jama'a taka gaba ɗaya na kanka domin kai ne sababin rashin shiryuwarsu inda ka miƙa wuya da sun miƙa wuya to haka kuma yawa kana an gane ku haka yawa kana domin ya so ya miƙa wuya to ya ji tsoron fadawa kamar yadda dai za mu iske hadisin kuma hadisin ya gabata tun a cikin kitabu bari ilwa'i Allah bai kaddara masa ba musulunta don haka yana da zunubin duk waɗannan mabiya nashi har izuwa kiyama saboda duk wanda ka zame masa sababin hallaka to kana da laifinsa domin Allah ya faɗa li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm da haka dai a takaice shi wannan hadisi yana nuna yana fa'idantar da mu musulmi wato yana daga cikin ma aikin da Allah ya dora masa shine kokarin shiryar da duk wasu batacci domin Allah ya turo waɗannan manzanni domin kiran jama'a zuwa tafarki madaidaici to wannan aiki manzannin Allah sun yi iyayensu sun koma zuwa ga ubangijinsu kuma sun gada ma mabiyansu kuma a cikin takardar da manzon Allah ya rubuta ya aika ai akwai abu aya ta alkur'ani wanda kasancewar ita wannan aya ta alkur'ani dole sai ya nemi wanda yake mutarjim wanda kenan zai karanta ya fassara masa kaga kenan wannan zai kai su zuwa koyan shi alkur'ani don haka shi kuma alkur'ani wane ne zai koyar da shi sai wanda ya san shi wane ne ya san shi shine mumini don haka kenan ana iya karantar da su alkur'ani musamman malamai suka ce waɗanda ake kwaɗayin musuluntarsu duk wani kafiri duk wani arne da ake kwaɗayin musuluntar shi to ba laifi za a iya karantar da shi wani kaso na alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda aka san yayi tauri wanda ba a kyautata zaton zai mai kauya wanda kuma hakan yana iya kai shi zuwa suka ga alkur'ani to anan wasu malamai sun tafi akan cewa ba za a karantar da shi kamar yadda shi al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya tafi akan haramcin karantar da kafiri alkur'ani ba za a karantar da shi ba amma tare da cewa al-Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa shi yayi rangwame ba laifi ana iya karantar da shi to amma ta ga ta rabu kafiran da ake kwadayin musuluntarsu ba laifi ana iya karantar da su alkur'ani da sunna domin wannan ya zame musu sababin shiga musulunci amma duk wanda ba a kyautata zaton musuluntarsu waɗanda an ba a amince ba cewa wannan karantar da su zai iya kai su zuwa sukan alkur'ani to wannan ba za a karantar da su ba babu du'a lil mushrikina bil huda liyata'allafahum قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أن عبد الرحمن هو ابن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قدم طفيل بن عمرو الدوسي الدوسي وأصحابه قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها فقيل هلكت دوس قال اللهم هدي دوسا وأت بهم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na halaccin yin addu'a ta alkhairi wato ga mushirikai ma'ana yi musu addu'ar cewa Allah ya shirya da su. liya ta'allafahum don shi mai addu'ar wato ya lallashi zukatansu kenan su rungumin musulunci wanda kar mu manta nan kusa babi ya gabata wanda ke bayani game da halaccin yi musu mummunar addu'a cewa Allah ya karya su ya ruguza su ya jijjiga su to wannan kuma babi ne wanda ke bayani game da halaccin yi ma mushrikai addu'a ta samun shirya cewa Allah ya shiryar da su li ya ta'allafahum dan shi mai addu'ar wato ya lallashi zukatansu domin su karɓi musulunci shine anan malam ya zo da hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa wani lokaci dufail ibn amr ad-dausi shi da abokansa sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalu sai suka ce ya rasulallah ya manzon Allah inna dausan lalle ƙabilar mu ta daus asat ta saba ma Allah ta saba ma manzansa wa abad kuma ta ƙi karɓar musulunci fadu'ullaha alaiha suka ce ya manzan Allah yi mata mummunar addu'a Allah ya halakar da su yi musu addu'a Allah ya halakar da su don haka kasancewar kaga wannan yana ƙara fa'idantar da mu ‘yan uwantaka ta musulunci ita ce ‘yan uwantaka ta haƙiƙa komin dangantarka da mutum in dai ba musulmi ba ne ba to babu wata so da ƙauna tsakaninka da shi a nan shi dufail ibn amr addausi shi da fa abokansa kuma ƙabilarsu ce a nan suka zo suke faɗa ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallahi mutanenmu sun saba ma sun saba ma ubangijin da ya aiko ka sun yi karɓar wannan kira fadu'ullaha alaiha suka ce ya rasulallahi yi musu mummunar addu'a ma wakila sai jama'a suka ce halakat daus in ko manzon Allah ya musu mummunan addu'a to sun halaka me za a yi ƙara sai manzon Allah ya ce Allahumma hadi dausa ya ce ya Allah ka shiryar da kabila ta daus wa ati bihim ya ce ya Allah ka zo mana da su su karɓi wannan musulunci wanda wannan kasancewar malamai suka ce duk kafiran da suka zamanto akwai tsangwamar musulunci da kuntatawa da zaluntar muminai to wannan su ne suka cancanci mummunar addu'a amma duk waɗanda ba su da tsangwamar muminai waɗanda al'amarinsu bai tsananta ba ga muminai to wannan abin da ya dace a yi musu addu'a ta neman shirya cewa Allah ya shirya da su wanda kuma wannan dama yana ƙara fa'idantar da mu duk wani kafiri addu'ar da tafi dacewa a yi masa in ma za a yi masa to addu'a ta neman shirya ba addu'a ta gafara ko jin kai na Allah saboda yi ma arne addu'a ta gafara ta roƙon gafara ko jin kai wannan haramun ne ko mun kusacin ka da shi sai dai kai masa addu'ar Allah ya shirye da shi in ma za ka yi masa addu'ar wanda yi masa wannan addu'a kaga a nan wani lallashi ne wanda yake manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yi saboda zuwa za a yi a faɗa musu cewa manzan Allah ya muku addu'a Allahumma hadi dausan cewa ya Allah ka shiryar da ƙabila ta daus wa atibihim ya ce ya Allah ka zo muna da su ka zo mana da su kenan su karɓi wannan musulunci amma kaga waɗancan da yake sun tsananta ga jama'a ta muminai mai manzan Allah ya musu mummunar addu'a ya musu hadisin da ya gabata Allahumma shudud wada'ataka ala mudar yace ya Allah ka tsananta kamunka wato ga kabila ta mudar kuma ga Qurayshawa kafiran Qurayshawa mai manzan Allah ya musu mummunar addu'a ya musu saboda sharrinsu da muguntarsu yadda suka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma su wannan sai manzan Allah ya musu addu'ar cewa Allah ya shirya da su Allahumma hadi dausan wa atibihim yace ya Allah ka shiryar da kabila ta daus wa atibihim ya Allah ka zo mana da su kenan su karbi wannan addini babu da awakil yahudi wan nasara wa alama yuqataluna alayhi وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعيب هو بن قال أخبرنا شعبة هو بن الحجاج الواسطي العتكي عن قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي المصري قال حدثني أقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى خرقه فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kiran yahudawa da 'yan mushan zuwa musulunci an gane ko wa alama yuqataluna alaihi kuma akan menene za a iya yakar su su yahudawa da 'yan mushan akan wani al'amari ne za a iya yakar su sai ya ce wa ma kataban nabiyu sallallahu alaihi wasallama ila kisra wa kaisar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta na takarda ta kira izuwa musulunci izuwa kisra sarkin farisa wa kaisar wato da sarkin rum wadda a wati kablar kital wato da kira kafin yaƙar kenan makiya duk kafiran da aka tarar da su kafin a yaƙe su to sai a kiraye su zuwa musulunci shi ne anan malam sai ya zo mana da hadisin anas dan malik allah ya ƙara masa yadda shi ne yake cewa lamma aradan nabiyu sallallahu alaihi wasallama an yaktuba ilar rumi lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi nihin rubuta takarda zuwa rumawa ƙila lahu sai aka faɗa ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam aka ce masa innahum ai su mutanen rum la ya ƙara'una kitaban wato ba sa karanta duk wata litta duk wani takarda da aka aika musu ma'ana duk wata takarda da za a aika musu ba sa karanta ta ba ta da wata mahimmanci a gunsu illa an ya kuna maktuman wato sai in tana da kashi an gane ku sai in takardar tana da kashi an mata tambari sannan suke karantawa wanda shi tambari da ake bugawa a jikin takarda yana nuna takarda ce muhimma tana da matukar muhimmanci me za a yi fattakaza khataman min fidda a lokacin nan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya riki wato shine zobe wanda yake na azurfa faka anni anzuru ila bayadihi fi yadihi yace ka ce ina ganin wato farin zoben a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a labarin nan da nake baku a yanzu ana sai ke cewa kamar ina ganin shi gashi a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa naqasha fihi manzan Allah ya zana a cikin zoban Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam haka zanin zoben yake Muhammadun Rasulullah wanda shine tambarin a hannun shi yake zobe ne fa'idar kenan in ya rubuta takarda kai tsaye sai a dangwala a cikin taddawa kenan sai a dabka ba dan wani ado ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ba a'a hikimar tambarin shi ne kashikin shi ne wanda in ya rubuta takarda sai ya dangwala sai ya buga wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya fa'idantar da mu kenan yahudawa da 'yan mushan a farko akan rubuta takarda wato akan kiraye su zuwa musulunci kenan kafin a yake su kamar yadda a nan lokacin nan su mutanen rumawa galibinsu wannan kiristoti ne kiristoti ne ahalul kitabe don haka maza'ala salallu salama ya rubuta wannan takarda zuwa sarkinsu cewa yana kiransu zuwa wato musulunci wanda a takardar ya rubuta fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ahalul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a kuma haka a yakin khaibar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya danka ma aliyu Allah ya kara masa yadda tutar yaki aliyu ya taka yayi gaba ya ce ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa sa gabanka kar ka tsaya sai ka sauka a tsake tsakin garinsu maza Allah ya ce madu'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ko kuma madu'uhum ila islam ka kiraye su zuwa wato musulunci in sun karba fa lillahi alhamd in ba su karba ba manzo Allah ya ce sannan a yake su to don haka shine a farko ya ce babu da awatil yahudi wan nasara kenan baban da ke bayani game da kiran yahudawa da yan mushan kenan a farko a kiraye su zuwa musulunci in sun karba fa lillahi alhamdu daman shine abu na farko da ake bukata shine sai ya ce wa alama yuqataluna alaihi kuma akan mi za a yaƙe su akan shi kenan za a yaƙe su ne har su zamanto musulmi saboda abu na biyu in sun ƙi karɓar musulunci za a kiraye su zuwa jizya shine ba da karo in sun yarda sun amince za su ba da wannan jizya sai a bar su akan addininsu idan suka ce jizya ma ba za su bayar ba to kuma za a yaƙe su sai sun miƙa wuya ga Allah da manzon shi kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul tauba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون to haka galibi ahlul kitab manzon Allah yakan kiraye su zuwa musulunci sannan in sun ki sannan sai a kiraye su zuwa ba da jizya in sun ki sannan a karo na uku kuma sai a yake su to shine anan malam yazo da wannan hadisi lokacin da manzon Allah ya rubuta ma rumawa takarda ya aika musu aka ce zai aika musu aka ce a a ai su ba sa karanta duk wata takarda da za a aika musu illa an ya kuna makhtuma sai in takardar ta kasance tana da kashi kinan tana da tambari fattakaza khataman min fidda manzon Allah ya riki zobe na azurfa faka anni anzuru ila bayadihi yace ka ce yanzu wallahi kamar ina ganin yace farin wannan zobe fiye dihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa naqasha fihi manzon Allah ya zana a cikin zoben an gane ko a jikin zoben manzon Allah ya zana Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam hadisi na biyu a baban hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a sabi kitabihi ila kisra manzon Allah ya rubuta takarda ya aika ma kisra wato shine sarkin farisa manzo Allah ya rubuta takarda ta musamman ya aika masa fa amarahu manzo Allah ya umarci dan aiken nashi shine Abdullahi ibn Huzafa as-Sahmi fa amarahu manzo Allah ya umarci dan aiken shi kenan Abdullahi ibn Huzafa as-Sahmi an ya dafa'ahu ya bada wannan takarda ila azimil bahrain zuwa sarkin Bahrain. Bahrain har yau sunan kasar bai canza ba haka yake daula ce ta musamman. Maza Allah ya umarci kenan dan aiken shi wannan takarda in ya je ya ba kenan sarkin Bahrain. Ya dafa uhu azimul Bahrain shi kuma sarkin Bahrain ya bada ta ila Kisra zuwa shi Kisra sarkin Farisa. Haka ko aka yi falamma qara'ahu Kisra lokacin da takarda ta isa hannun kisra sarkin farisa ya sa aka karanta masa wannan takarda da ya karanta wannan takarda kan raƙahu take yanke sai ya ciccire takardar ya yi kucin-kucin da ita wanda wannan yana nuna kenan ya yi taurin kai ba zai bi ba shi ya sa ya cire takardar fahasibtu anna sa'id ibn al-musayyab wato marwaicin wato yake cewa na kyautata zaton abdullahi dan mas'ud wannan sa'id ibn al-musayyab kenan shi ibn shihab az-zuhri shine yace fa hasibtu anna sa'id ibn al-musayyab na kyautata zatan sa'id ibn al-musayyab qala ya faɗa a riwayarsa ya ce fada'a alaihimun nabiyu sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah sai ya musu mummunar addu'a an yi mazzaƙo kulla mumazzak cewa Allah ya ciccira su matuƙar ciccira ma'ana Allah ya yi kucin-kucin da su yadda suka yi kucin-kucin da wannan takarda haka kwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi addu'ar manzan shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ciccira su ya ciccira mulkin gaba ɗayansu ya ɗaiɗaita su a zamanin umar Allah ya ƙara masa yadda aka karya daula ta wato farisawa haka a zamanin usman wato a gazuwatul qadisiyya wanda aljaza'u min jinsil amal yanda suka ciccira takardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sa kauta musu da irin abin da suka aikata Allah ya daidaita su saboda daman shi ɗayan biyu ne in ma ka miƙa wuya ka samu girma da ɗaukaka a nan duniya da makomaka lahira ko kuma ka juya masa baya ka haɗu da wulakanci tun daga nan duniya kafin makoma lahira wanda kuma wannan yana ƙara nuna mana yadda su al'adarsu take sarakuna tun a wancan lokaci shi ɗan aike shi ba shi da wani laifi a nan kaga bai bujiro ba ga cutar da shi dan aiken da ya kai takarda a a takardar da aka yi ita aka ciccira dama abu ne wanda yake shi dan aike jakada ba a taba shi ba a taba shi tun a ya diya ma in dai aka ce wannan dan aike ne aiko shi aka yi to za a ba shi amana a amintar da shi sakon da ya zo ya isar da shi in ya so ya koma wai shi باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخر الآية قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دهية الكلب وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من همس إلى إليا شكرا لما أبلاه الله فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حين قرأه التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش قال أبو سفيان فوجدنا فوجدنا فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إليا فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم فقال لي ترجماني سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسبا قال ما قرابة ما بينك وبينه فقلت هو ابن عم وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري فقال قيصر أدنوه وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي ثم قال لترجماني قل لي أصحابي إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي أني الكذب لكذبت لكذبته حين سألني عنه ولكن استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته ثم قال لي ترجماني قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا لقول أحد منكم قبله قلت لا فقال كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال فيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل يقدر قلت لا ونحن الآن منه في مدة نخاف أن يقدر قال أبو سفيان ولم ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أتنق أتنق أتنقصه به ولا أخاف أن يؤثر عني ولا ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أتنقصه به لا أخاف أن تؤثر عني غيرها قال فهل قاتلتموه أو قاتلكم قلت نعم قال فكيف كانت حربه وحربكم قلت دولا وسجالا يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى قال فماذا يأمركم به قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة فقال لي ترجمانه حين قلت ذلك له قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت ألا فقلت لو كان أحد فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول بقول قد قيل قبله وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت ألا فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت ألا فكذلك الإيمان حين تختلط حين تخلد بشاشته القلوب لا يسخطه أحد وسألتك هل يقدر فزعمت ألا وكذلك الرسل لا يقدرون وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا دولا ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى وكذلك الرسل تبتلى وتكون له- لها العاقبة وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أعلم أنه منكم وإن يكما قلت حق وإن يكما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين ولو أرجو أن أخلص ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت قدميه قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسل- أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك اسم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما أنقضى مقالته فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا وأمر بنا فأخرجنا فلما أنا خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر أمر بن أبي كبشا هذا ملك ال- هذا ملك بني الأصفر يخاف قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره Na'am, insha Allah nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك